ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗorinmu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa don wasu bin abdullah yau gashi dai muna biyar ga wata na safar hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da sha hudu ga wata na goma shekara dubu biyu da sha takwas Allah mana mafaka kamar dai in shalar da aka saba kira a lambobi kamar haka imma lamba 96 99 sifili ɗaya 62 kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mafaka uwa gashi muna cikin wata na safar duk da alhamdulillah wa'azi da malamai ke yi ya kawo dan canji kama da wasu al'adu na dokan wannan wata na safar wannan wata na shi'umci wanda ba a armi ba a bulaguro ba a kaza ba a kaza wanda alhamdulillah dai a wani al'ada ta tafi kwarai muna fatar allah sa jama'a kin su fahimci da cewa alkhairi ko kishiye shi ba a rana ba yake allah subhanahu wata'ala shi ke canza zamani yadda yake so lokacin za ka rasa a wani lokacin guda wani zai samu wani lokacin da wani zai mutu lokacin za halarci wani kenan a takaice wannan iya daga cikin imani mai imani da dukkan lamari a hannun Allah yake shi ke juya abin da yake so shi ke canza dare da rana a cikin ruwa tabbatatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yasubuni bin adam yasubu dahar wa ana dahar wa ana qallibu layli wa nahar cewa dan adam yana zagi na Allah ce dan adam yana zagi na ya cutar da ni iya zagin zamani allah ce ni ko ni ne zamani ni nake canza dare da rana na kenan mai imani cewa ya san da cewa da abin da ya zo mushi daga allah ne allah ne ke saba ko da misali da ake maganar dalilin laihi allah ya kama ku da hukuba din dai abin da daga allah ne in kuna wani abu akan wata jarrabawa ku koma ku kaskantar da kai ku koma ga allah da neman ya yaye muku wannan abin da ya same ku lahi kuke ku tuba ka koma ga Allah wannan shine na maganar jarabawa amma dai mu san abin duka daga Allah ne assalamu alaikum kenan dai wannan lamba biyu da na bada su ne za a yi kira da da farko dai kaman kenan an sa wani tsohon darasi ne kayan in shigo kenan na shigo kai tsaye insha Allah yanzu amma lambar da aka bada ita ce za a kira a kanta ko da mutum yana ta lamba daban wannan da aka ba da sunan za a kira kansu assalam wa alaikum salam na wani kuma na kwanan ku la la alhamdulillah malam tambaya ce gare ni kawai wallahi na ne na kura kun yi ban abu kuma ita ce magana ya bani kai ku ganin sai gidan uwaye na na kai amma shi malam baba na bai saurari na kawai ta duma sai sai mai dole ya saka mun faɗa da shi ko biyu har da hali
to ina ga wannan ba tambaya ba ce mai amsa daga mala illa cewa da farko dai haƙuri bayan haƙuri ya ƙare kuma dole a garzaya wani wanda yake makusanci ko da shi ma ahin bai gane ba iya biya shurare ki ba sai ki samu ki gaya wani kusa wanda zai iya shuraren ki ya san hakikanin abin da yake ciki tukun daga baya kuma shi ne nima ahin da abin wannan shi ne kurin irin wannan illa kurin shawara ce kiran ba fatawa bace ba ta adiba wani kusa wanda za a gaya ma abin ya san yadda ake ciki assalamu alaikum
assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
malam tambaya ce gare ni to bismillah
wai mutum ne kullum shi daga an yi mutuwa kawai sai bayya jin daɗi mata hutu da zan eh
ko kuma kullum halayyar da tunani in ya mutu kawai shi dai yau bayya jin daɗi duka duniya mata hutu da kan shi abinci ma bayya iya ci eh don malami ne ya kamata mutum ne to shike to muna fata kenan yan uwa kullum eh, lamari na zamantakewa la ita na mai mutuwa ta kai cewa ɗabi'ar mutum ce mutuwa takan canzawa mutum tunani ta sa mai tunanin mutuwa wani abu ne na ɗabi'a ɗan adam ana so iya daga cikin abin da ake sama tunanin mutuwa kai ma kenan yawa za ka mutu lokacin ka zai yi wanda zai yi abin da ake tunanin mutuwa yana sa wa mutum ya rage guri ya sa mutum abin da ke damun ka na duniya ka kashe ba komai bane ba amma kada tunanin mutuwa ya hana ka aiki sa ka sare ka zama kana ta kuka ko da shi kenan a tunanin mutuwa amfanin shi ga mutum ya kokarin tuna shi ma gyaran lafiyar ta shi shine amfanin tuna mutuwa amma dama kai mutuwa mutum zikin zai mutum dama duniya ta fita daga ranka dabi'a ce daman ta haka kama da kuma daman ga mai imani mutuwa ta canza maka tunani ta canza maka kinan yanayin rayuwarka na ka san da cewa akwai mutuwa abin ne mai zawo maka ko dare ko rana kun ba mai kaucewa mutuwa ba mutuwa ba abin da na kace na tsautsayi wanda iyawa same ka iyawa tsallake ka mutuwa yan uwa ba tsautsayi ba ce mutuwa ka'ida ce san da nan mutuwa ka'ida ce ba tsautsayi ba ne ba kenan ba ta tsallake kowa kullu nafsin za ya katal mut assalamu alaikum
Walaikun salam. An tashi da la ya lawa alhamdulillah
mai aiki.
alhamdulillah
Mana tambaya ce, to bismillah
wa mana kamar yanzu kana sallah sai da ta haji. Ka tarro liman ya yi raka uku ka samu ɗaya. In ka tashi, ya tura mai bayyana wa in ka tashi. Kuma wani wuki bayyana za ka yi sai ka sai ta kura za ka to shi kenan to wannan kenan an wadda wannan shine kenan mai magana da tunanin mutuwa wannan abu ɗaya ne tunanin mutuwa kai ya sa ya kashe miki jiki ya hana ki aiki ko na kwarai ki kwasa wannan shine abu matsala amma tunanin mutuwa kun ya tsaya da tunaninka kuma ya sa ka canza rayuwa in baka abin kiki ka yi kuma kana na mara kyau ka bari shine babban amfanin tunanin mutuwa shira da manzon Allah iya ce masa iya ce ma a kasiru dukkan hadiman da zat masarar ya ce ku yawaita tana mai yanke daɗi ku yawaita tana mutuwa kenan mutuwa abin ana so a rika yawan tana ta don ya- wannan shine babban ga musulmi ma to illa ah, tunanin kai zaman to ya hana ka aiki na kware wata ruwa na iya ce ma iya ce ma sahabbai eh, me aka- da yin magana cewa ah, assalamu alaikum Alaikum salam.
na'am Ana barkara.
awa sannu Waye ne?
na'am
Eh, audio.
a yanzu ina cikin studio ina cikin studio
Ah, to.
ina amfani eh, eh. kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana cewa a cikin al'ummata su waye muhimman masu ma'ana wasu kai kowa wayo su kai kowa wayo hankali ya kaga cewa wanda suke hum a kasar mu da zakira wanda suka yi kowa yawan tana mutuwa suka yi kowa wayo don kenan na kuma da ya magana aka samu da mutu zikira ya ce kuma wa asirin liman ba da mutu istidada tuna mutuwa kuma da shirin abin da ke ba mutuwa ba kuma mutum mutuwa ka ta kuga kun shi kenan kuma ta hana ka abin da yake na gaban ka assalamu alaikum radio radio kusan ka radio kusan ka na'am
wai malam tambaya ce muke na'am
na wai Allah wai wane ne a cikin wannan mazabobin wanda annabi ya bada labarin soki to
insha Allah to shi kenan to eh, yana ga a takaice magana ta mai magana ya samu raka'a hudu ya samu raka'a daya uku ta huce shi misali sallah azhar ce yan uwa wannan mun sha bayani iya da sabani tun lokacin manya-manyan malaman wannan magabata sabanin yaya mutum zai ciko wannan sallah Eh, abinda yake wajen jamhur mahi yawan malamai kamar da tsarin yake duk da abin da yake nan na malikiya wanda ya shahara masaba ta malikiya idan ka samu misali a zuhur raka a ɗauka misali ishama raka a ɗaya aka bar ka uku zaka a kan musaba ta malikiya za ka tashi ka kawo fatiha da sura a bayyane ka zamana ka yi tahiya ka tashi sai ka kawo fatiha kuma da sura a bayyane ka kara ka ta uku ka tashi tukun ka kara ka ta hudu da fatiha kadai asirci wannan abin da ke fi malikiya sauran mazahib wacce mahi yawan mazahib malaman hadisi da na mazhabar a inda za ka yi kullum abin da ka samu shine naka na harko ya kenan tunda ka samu raka daya za ka kaddara ka samu raka ta harko me yake ba a raka ta biyu fatiha da sura a bayyane shine raka ta biyu ko kuma ka san abin da yake a raka biyu ta karshe su ne fatiha kadai a sarce wannan shine to su wannan suna saban wannan amma duk wanda kai ba a ce babu sallah illa wanne ne yake shine maganar duk da mace ba ta jamhuri ta tahi karhi ta ta hujja gaskiya magana ta dokan duk abin da ka samu da liman shine naka na farko duk abin da ka samu da liman shine naka na farko wannan shine zai baka magana na saukin abun kun da ka samu liman raka daya on sallah ce raka ɗaya ka samu ka san abin da ake raka ta biyu raka biyu ka samu ka san abin da ake raka biyu ta ƙarshe shikenan wannan ya sauki amma duk da mutum ba ta babu sallah duk wanda kai wallahi ala sai mai maganar malaman mazhaba wanne ne manzon Allah ta sani kama sunan shi dan uwa abin da ya zo wanda babu karara wanda manzon Allah ya kama sunan ɗaya cikin wannan Abu Hanifa ko Maliki ko Shafi ko Ahmad ibn Hanbal illa akwai ruwaya da ta zo ta cewa zamani zai za a buga ma'aikata yadda nasu aka bata ibil za su mutane suka yawon duniya suna neman ilimi duk samun malami kamar malamin madina to wannan lafazin hadisi na za a neman buga buga a neman a rasa malami kamar malamin madina to shi yasa wasu ke doka imam malik ne duk da akwai rabi'a cikin malaman madina da shi ma malik almajirin shi ne wasu kuma su ce rabi'a ne kenan kaji inda magana take illa ruwayar kamar da imam zahabi cikin sir alamun nubala ya tabbatar da ruwayar da tana da rauni kenan hadisin bai inganta ba gaskiyar magana kamar daga cikin sir alamun nubala ruwa bata inganta ba kuma amma ta inganta bata kama suna karara ba cewa su wani malami cikin malaman madina to kuma an sa madina akwai gwarza malamai irin su imam malikin iya ciki haka isa rabi'a da rabi'a da rabi'a rabi'a shi malamin imam malik ne ma a cikin malamin ne imam malik to kaga anan wanne zaka ce to kowa ya dauki nashi wanda ya ce ai na wani wanda ce shi ma ce nashi ne kaje magana kenan amma akwai ruwayar bangaren isnadi ba ta da inganci kuma ma ta inganta ba kama suna karara ba na wani kaje magana gaskiya magana kenan wallahi alam assalamu alaikum na'am barka
Wala ina da tambaya.
bismillah alasan hasan
Da farko muna tambaya a fannin da ya ji asalin wannan wannan kira sallar juma da wasu suna kira sallar uku ba ji ba ya kawo suna guda.
to
Na biyu muna tambaya kamar akida Ahmadi akida ce mai kyau muna so a mana da
to assalamu alaikum wa alaikum salam ta radio radio kusan ki busa radio na la lau to bismillah ina ji bismillah ita tambaye bismillah ita tambaye ki to ta hanjama bismillah la lau
Malam da Allah ya ne ne ake yi sallar tsara.
to sai ina ga ah, m- amsa abinda magana ta harko yakan ga wasu na kiran sallah daya wasu na kiran sallah Ah, asali abin ne sananne babu wani sabani kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi in juma'a ta yi babu wani kiran sallah da ake sai ya zo ya hau mimbari ya sallama ya zamna sai a tashi bilal zai kiran sallah a wannan lokaci a inda yake kiran sallah ba a ciki ba a sama haka ya bar duniya haka abubakar ya bar duniya haka ake yi haka umar bin khattab radiyallahu anhu haka ya ci gaba da yi lokacin usman bin affan shi sai ya fara ganin taron mutane sai in lokacin zawali yayi sai sa a zaura kamar wata kasuwa ce a lokacin da ake ana masallaci can kasuwa shagalin kasuwa sai sa su ma a can sai a kiran sallah a wancan wuri amma duk lokacin zawali ne asali inda aka samu kenan kiran sallah biyu ba asali ba usman bin affan ba a masallaci bane me yake yin biyun dan nan wasu na kuskuren cewa ai usman bin affan yayi Usman bin Affan ya kiran sallah amma yanda manzon Allah yake a masallaci shi ma guda yake Usman bin Affan na biyun da aka yi a can ne ake musu dan kaman fadakarwa ce a lokacin zawal a kasuwa ta zaura wannan shine abin da yazo Malik bin Abdul Marwan ina ga shine da yazo shi kuma sai ya sauya abin sai ya maido na ah, harko a yi shi a sama a saman masallaci kenan ko na biyu a yi shi a nan ilimin ya zo a cikin masallaci shi kuma kamar nan ɗauka cikin littafi na malikiya cikin alfakir da wani ya ce shi wannan bai daga cikin wanda ake koyi da su mulka bin abdul malik bai cikin wanda ake koyi da su akan wata sunna balle kan wanda abu na ibada kaji dai kenan amma magana uku shidda wannan kuma iya nazarin ku ne ka bincike da suka samu inda suke suka samu yin harakin amma dai wannan shine asalin abin asalin annabi da yake nabi ne ma kaji dalilin shi kuma kaji da ake yin shi duk da nabi wannan ya zo aurare da yawa na musulmi suna wannan biyun a masallacin amma ka ka dauka wai Usman bin Affan ne haka nan a masallaci biyu sai magana ya mazhaba ta Ahmadi an Ahmadiyya na ga anan bince ba akwai Ahmadiyya illa sukan zo da gina masallatai ko proje an wa asalin kalmar ta Ahmadiyya Ahmad al-Gulam ko a ce Mirad al-Gulam wani ne a Pakistan haka a Heshi nan da 'yan shekaru 100 da kaza ba wani dogon zamani ba ne ba a kuma matsalar da aka samu shi yana da'awar za ka ji a hiri dukkan da kake kalmar shahada haka za su yi kalmar shahada sallah haka ne a cikin aƙidin za ka ga da ke da matsala su suna ga bayan nan sallallahu Allah yana iya wani wahayi cikin babban abin su kuma shi ma ya yi magana Allah mai wahayin wasu ababe bayan manzon Allah shi ma ya samu wani abu daban wanda ya zo da shi wanda shi yasa ka ɗauka misali yanzu a Saudiya in aka san wani dan Ahmadiyya bai shiga Saudiya ya matsayin kahuri ba a matsayin shi ma musulmi a yau Saudiya ba sa barin wanda yake mazhabat Ahmadiyya shiga Saudiya saboda ganin wani aqida ta da wahayi da ko ababai da yawan da na mazhabal na amma a zahiri ko mun zaga na musulmi ne ko mun kira sallah guda sai ka shiga cikin zaka ga hakikan al'amarin kuma da magana ture Isa bai ya dawo ba wannan wani daga cikin babban abin su Isa bai dawowa shikenan ba na hira ce daga abu da gani da yawa kana cikin ko kashi wasu zaka je wani maganganun su wannan ina ga eh, kuma na aka ji a Nijar ko da radio kaji suna harshen Pakistanci ko an zaka kaji he kaji da tarjuma ba malami dan Nijar ko dan Najeriya har iya wa'azin he dai sun suka yi kaji ana fasara ta radio Faransai ko a Hausa ya ce kaza Pakistanci ne Pakistanci suke yi kaji daga cike nan bas cikin bai cikin Ahmadiyya ga su suna ga mai dadi amma akida su ta saba ma akida ta musulmi wannan shine abinda na sani kan maganar wata Ahmadiyya illa suna nan su gina masallaci a ce muku masallaci a muku kaza kuma in ba ka fahimci su ba za ka ɗauka kawai kai da kai da su duk ɗaya ne to akwai matsala gaskiya tabbas ta ƙida a yi hankali da su da dun kaji mutum ya ma magana wannan wani isa bai dawowa isa kaza magana yana bai manzan Allah ana iya wahayi Allah kaza ne hatamin nabi na aikawa annaba ne ba a ce ba rihi dai akwai ababai da yawa da zaka iya ji ta hanya ta abin da suke faɗa Allah ya kare mana aqidan mu sai magana ta eh assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Alhamdulillah ya.
lafiya lau alhamdulillah Ana ɗalibin ku ne daga nan shari zamana.
ta bismillah
Ana yana tambaya.
bismillah Allah sana sani
Alan kamar an gwada muke ne ya zama to akwai masallaci
eh to ya zama to ya ana sallah tarbiyar ta yana sallah ɗari to ya zama to inda na ji an samu kiran sallah ta sallah a lokacin nan kiran sallah a masallacin da na ji a kan lokaci eh to gaskiya a masallaci da ake sallah tarbiyar in na shiga na yana sallah na ya samu sallah a cikin
to saboda ina shan kira tana shiga kamar ina jin kira a cikin kana ji mi na shiga talatin guda ina jin kira a kawai wannan wasu jiwa cikin da koyi
to
sai kuma zai sai masallacin na shiga kuma duk wani tunani na duniya kuma ya yi ya shi
to ana shi ne nake kai kuma karin bayani akan wannan matsalar
to sai mai maganar eh, cewa azumi mai azumi na ramuwa yana iya yin ga mai azumin ramuwa yana iya nafila yan wa abin da ake maganar abu ne sananne cewa akwai azumi wanda yake zawa ya huce irin su wani sitta shawar sittamin shawar irin su azumin arfa ko muharram wannan ganin hucewa suke sace wanda yake da ramuwa a kan shi kuma wani azumin ya zo mai hucewa bai hana ramuwa wannan ba ta hana yi shi to amma mu sani in waya za a yi da ka kasa ramuwa a kan ka ta farilla har wannan ya zo ya same ka balle irin su muharram ko na ah, na arfa kenan kamata yi yan wa abin da ya yi Allah subhanahu wataala cikin ruwa ingantatta ta bukari ya karu waye Allah subhanahu wataala ce bawa bai bauta min da wani abu da na yi so ba kama abu na farta mishi kina Allah ya san farilla kan nafila me yasa zaka bar farilla kuma amma nafila ba ta wuce ka kenan ka san da cewa duro mun nafila farilla ta yi ta mutum zai ƙi yin farilla tana ba zai ce ai akwai dama ai akwai dama sha'aban ka san ka kai sha'aban ka san ka kai gobe ma akwai abin da nake rudan mutum ai ta lalle farilla tana nan har sha'aban eh tana nan har sha'aban amma kai kana nan har sha'aban kai kana tabbas za ka wuce sha'aban ko za ka kai sha'aban baka tabbas kuma farilla ce a kanka kai wannan muna zaba da mutane a yi kokarin kulawa da farilla a yi kokarin biyan farilla da Allah ya dora maka kun so ai nafila to amma abu ya zo mai hucewa ne kana iya yi amma ka san wannan ya ga mutum wani lokacin ma da tawili ya ga azumi ma ya ce da abinci amma wai in an alfa ta zo sai ga yayi kaka akwai rashin gaskiya kaga mutum ya ga azumi ya ɗauki wani tawili ko mace ya ci da ta bata yi azumi amma daga ta gara haram ya zo ko muharram ko ko ko ko arfa sai ga tayi azumin da ta bata ta ta ce da abinci bata yi azumi ka haka ina akwai matsala kuma Allah gaskiya ba a yaudara Allah an kai ma kan kai yaudara ka iya baka kiya dan kai akwai wata fatawa mai sauki sauki gaskiya a ji tsoron Allah a yi kokarin ba da abin da Allah ya farata maka in so kuma nafila a yi nafila daga baya to amma halin da yahudi ana iya yi in ta zo mana dana shi mai hucewa ne amma abin da ya yi faralla gaskiya kan nafila assalamu alaikum Alaikum salam ala ta tsari.
alhamdulillah
Ana ta tare wannan hankalin yan mata sai kuwa jiki. Ana mene zama da yaro yan ma ta yi jiki.
mene Yan mata haka.
eh Wannan gane na yanzu rayuwar da nake da su malam su su min uwa uwa su tafi na haka nake nake rayuwa da su malam.
in gane babin da ke
Rayuwa yan mata da suke sai kuwa jiki jiki haka.
na gane
Eh shi da nake sa a ja hankalin su da Allah yan mata da su masala.
tunan ba wannan ba fata wace ba illa musan ba wani abu ne wanda baka iya sanin hakikanin da yake ciki an san dai in a cikin gida ne kenan misali tana magana mace da wata da ɗiya wata ba ta da ɗiya ɗiyan waccan su raka ta yabo su kishi ta daban ɗabi'a kishi wani abu daban illa abin da bai dace ba shiga shigula ko rashin kumya ko neman gallaza ma kishiyar wasu wannan ba maganar su ba ta ta uwa bai dace da ba maganar ɗiyan ba hatta ita kanta uwa ai in akwai maganar cutarwa ko wani makirci abi halitta ta balle maganar ɗiyan ta su assalamu alaikum assalamu alaikum kwana lafiya zuwa lafiya shakka gida alhamdulillah da aiki alhamdulillah
to dai ina so kamar a yi ma mutane bin nasiha bisa kamar masu sai da magani suna kama suna al'auran mace da namiji cikin gari suna da latifika kuma da masu kusari bisa titi
eh shi ne abin da nake so kamar a wadan waye ma mutane kai bisa idaka sai ka mutum kana zaune ya zo ya zugunna cikin katanga ya kusari ko hanyar masallaci bai damu ba ko ka ga mai sai da magani ya kawo latifika kusan gidan mutane yana ko a masallatai ya kaga suna kama suna al'aura da wani wane ne
na gani insha Allah na gode assalamu to shi wannan abu ne na balle magana na irin masu talla don da yawa na basu basu mashi waranka illa misali masa'ud na misali masu wurin ko misali inda zai misali hukuma ma tana iya sa magana kan wani abun ko ku da ya zo wajen ku ko masallacin ne a tsaye da shi da haka ne akwai kware maganganun rashin kumya wanda na batsa kuma za su cikin mutane suna yi wanda duk wanda ke wurin haka kanshi yayi girma wannan kamata wanda suke faɗi a ji ko masu wurin su yi kokarin hana irin wannan mutane wani abu in shi kuma wannan wannan magana wasu ayyukan ta yana rashin tarbiyya ce da rashin sanin eh, matsayin mutunci na dan adam ka hudo na ɗaya ga bata wuri kuma ga magana rashin mutunci rashin eh, sutura ka hudo sutura kana wutsari akan titi yana bane wanda yake bata zamantakewa na wuri kuma da maganar mushin mutunci wannan duk iya buƙatar cikin tarbiyya ne gaskiya ya kamata a ce wannan wanda wanda bai tarbiyya gaskiya yana da matsala kuma gaskiya mu anan ba da wannan akwai wurare zaka je ka biya buƙatar ka gaskiya wannan dai ya buƙatar gaskiya kurin na masu hudi aji misali in masu wurin ne su hana in su hanawa hukum- misali hukuma tana hana wani abu babu in a ce misali ana kula da abin amma dai na magana wannan masu talla aiki na wanda suke kudin suke wurin masallaci ne in wani zama ne tsaye da shi dan shi bai shi wajen jin kama bai bashi shi wani ya gwanin hanya ce ta- ta neman abincin shi kurin Allah shi da mu magana ta istihara alwa da istihara ana yin ta ne bayan sallah raka'a biyu ake da istihara ita kuma a cikin ta abin da yake cike kurin ba Allah zabi ne ba wani abu da ba shi gida cikin mulki ba ana ba Allah zabi ne kan abin da za a yi in alkhairi ne Allah ya tabbatar da shi ya zo ciki sami albarka in babu alkhairi Allah ba ta abin kuma ya kame alkhairi da inda yake shine ma'ana addu'a istikhara ana yin ta bayan raka'a biyu shine ma'ana addu'a istikhara assalamu alaikum wa alaikum assalam la la
ana mala a jiha ta katana da kiya ne da su a famu tami
ta katana da kiya
to na sai na mai maganar karhe daya assalamu alaikum na'am Ina kwana kuma.
la la
Eh, Malam tambaya ce wata yar tambaya ce gare ni.
na'am
Eh, bisa kan na gani kamar yanzu in ka zo masallaci haka kuna sallah sai ka tarro kamar raka'a biyu.
eh
To akwai mutane bayan in ka tashi ne ni za ka ci koko.
eh To wajen cikowar sai in gani liman ya salamce shi. Ana sauko mutum yana sauko na gaba haka sai ya koma baya.
eh
To shi ne nake gani kamar duk sallar wannan babu wani matsala.
eh
Eh, Shi ne nake so.
to to sai mai maganar sallah kare daya ya jin karatu da kare biyu an wa magana ka akwai gyara daga da kare daya babu inda ake bayyanar da karatun sallah ba lokacin wannan karatun ya yi daɗi ko ya yi gyaruwa sai dai ka ce ko nutsuwa a sallah ba karatu ba gaskiya magana sallah an abin da ke magana sallah kare daya cikin abu na sallah samun lada na yin ta a farkon lokaci shi za ka samu to amma duk inda yake babu nutsuwa ko ta ɗaya ce babu nutsuwa wanda ka yi ta biyu don biyu ma cikin lokaci ne illa dan ja ne a cikin lokacin abin da ake nema a sallah nutsuwa shine rukunin sallah tumanina rutsu nutsuwa don babu nutsuwa wajen ruku'i ko wajen tasawa wajen dai sallai wannan ko ina ne a takaice kurin zaka nemi ina ne ya nutsuwa kurin gaje kai sallah ko ta ɗaya ce ko ta biyun ce inda yake nutsuwa shine a gaba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
Duk tambayar da na'am
wai yadda na kawo haka makwasayi ka ne yadda na da ba a iya tuwon da ana tura kasa ta yamma kuma yadda na bari ta ta bukatar da ruwa ne na ga kasa ko tuwa gama ta ilo ko ta karfi ta yamma eh
ba shi ne ta fara sanar da to na'am to a sai muna maganar akwai mai maganar kasala yalwa ba ta adda ta ka- illa kurin eh kurin shedan kan sa mutum kasala a wani aikin alkhairi kurin ke yaki shedan ne ke aikin alkhairi in kuma na magana ya wani abu na ibada illa abin daga abin ya yawa yawan ta'awuzi na neman tsari daga shaidan ya uzu billahi min shaitan jin kuma ya ki shaidan a ji a yakin alkhairin da yake so ya hana assalamu alaikum assalamu alaikum an gari hanya lafiya alhamdulillah wai tabbata su yi ka eh
wai kaman na hanyar sujada wai mutum ya tau haka yana mai tsaye ana jiran shi a cikin sujada ko wani
to na'am bismillah assalamu alaikum
Salam, ina kwanan kuma ne.
la la alhamdulillah
Malam muna so ne a tunatar da mu wajen wankan haila da na janaba saboda mu gyara kurakuru.
tunatarwa a yi shi ko inda ake yin shi
Yadda ake yi shi.
to shi ke na gane eh assalamu alaikum na'am bismillah na'am bismillah
assalamu alaikum wa alaikum salam
assalamu alaikum na'am
malam wai tambaya ce da kamar misali da take ta aiki wajen da zanci abin dan zanci abin wannan shekarar ta wuce an yi aka yi shi wajen linkin zinaya tana tana cikin irin matan da ba ta iya azumi a wannan azumin wataƙila saboda jinin ishi ko kuma renon yaran da zan da yi watakila ba ta samu da suka fara to malam tambaya ta ana ita ce wai kamar tana cikin wanda suke ramuwa azumi ko kuma wanda sun sha shi ba ne sarama ba
to na ji bravo
assalamu alaikum alaikum wa alaikum salam na raga la la
tambaya ta yi malam to jaka
wai ga janaba ya tada da haila wani wankan ra'ayi
to eh tambayin a takaice akwai mai maganar eh, na ga eh, mai magana ta mutum ya yi raka a biyu in liman ya zo sai ya ja da baya to ban san ba dalilin shi na ja da baya zai sutura da wani abu ne ya kare kanshi ne shi dai a takaice ja da baya ko gaba ko baya bai illa da sallah gaskiya magana an akwai dalili to san me yasa shi ja da baya na'am la la malam dangane da wadda suke tambaya kan addu'a ta kasala da wannan shi yanzu ya ga kamar ko tana bukatar addu'a ne wadda wadda wal ajr wal kasr da wannan addu'a da suke magana akan wannan Ta ce- Sai alhamdu lillah.
a a tonan ta yi magana ta wai wani mai ake cewa na wai maganin kasala da wannan da wai da kiwiya
Na'am, ah, to to na na da da kawai tana cikin wanda amma dai ba tana tana cikin akwai magana na na ba da ta kasala tana cikin ita ma wadda kamar Eh, tana Allah cikin.
ya mutu da kasala da wannan.
tana daga ciki tana daga cikin wannan kawai Na'am. To, salamu alaikum.
Alaikum salam. Ah, wannan ya ambaci addu'a ce wadda take a ciki akwai alamun auzu kamar jibin al-bukhul wal kul kasal akwai addu'a ta magana neman tsari Allah ya kare ka daga cikin tsoro da rowa da kiwiya akwai ta tsaron hakurin ida wannan kin na karanta na maganar kasar kabari ya ce ya je a wani makwance ko a garin malam ya ga ana zuba kasa yan ba abu ne ba na asali maganar eh, assalamu alaikum assalamu alaikum alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah amin amin amin amin amin amin mutuna da nake kuren jama'a masu kira akan abu da shahi addinin musulunci wannan abu da zama cewa mutane a ita kira akan abu da shahi addini ba ta kira ba wani harka da shahi wata mu hauka magana mara kusa muhimmanci ba ta da amfani haka ne da wasu kuma tabbai na sori kamar yanzu ne Ka sa abin- a yi ne kuren abin jama'a ka sa hakuri ba wajen al'ada ba abin jama'a kan sa hakuri sallallahu alaihi wasallam thank you amin amin amin ta salamu an wa hakurin kira akwai tambayoyi kuma lokacin ya kusa cewa magana ta ƙasa ta makwantai da ya maganar to wannan asali annabi sallallahu alaihi wasallam ko a sunna duka littafin magabata babu inda aka kayyade ƙasa ta wuri kaza ta gabas ko ta yamma asali abinda ma yake magana an kadi ba asali ma lahad shi rami guda ne Ah, abinda suke kawo maganar wai ƙasa ta sama ya asa ƙasa ta sama a kusan wai mamaci saboda tana jin kiran sallah wannan ta ƙasa a sa ta a sama duk wannan abu ne na ya saba ma sunna bai cikin sunna a sunna babu inda aka kayyade ƙasa ta sama ko ta ƙasa kuma ƙasa ƙasa ba ta ma amfanin komi aikin da kai ne kurin annabi sallallahu alaihi ya ce abin da ke bin mamaci abu biyu ne abu uku ne ahaluhu wa maluhu wa amaluhu abin da ke bin mamaci kurin aikinka kai dukiyarka da dangi da aikinka dangi su dawo dukiya a hudda bargo a hudda wane ne aikinka da kai shi zai amfani ka wata ƙasa ba ta ma komi wanda ba mutane sai aka ana rigima a ƙasa ga wasu taimaka wani abu ne da bai a cikin addini kuma da mamu suna ma malamai na addini hatta na maza ba sun yi inkarin cewa bida a ce ma cewa ya ta gaza ko ta yamma bai cikin duk da al'ada ta wasu wurare ake aka ana rigima a wurin ƙasa ba ta ma amfanin komi ka wasu kaza wasu ko ta yamma ta kasa ko ta sama ta maka amfanin komai kurin kai aiki kurin sai mai magana kan eh, mai magana kan ina ga akwai magana ta haila a a, magana biki wanda to biki an wata gaice jinin azumin da ya sa mata a cikin jinin biki a nan ba magana ciyaswa dole a rama shi wanda ake magana kan shi akan dalilin shayarwa shi ne ke da magana ciyaswa amma magana biki a jinin biki cikin ramadan wannan dole sai an rama shi a kowane hali Ah, sai ina ga mai magana ta janaba da haila akwai masu ganin gaskiya zai magana mai idan akwai fatawa ta sahabi abu da al'ansari na kowane wanka iya zaman kanshi kenan misali da janaba kayan a yi wankan janaba sai haila ta zo to za a yi wannan wanka na janaba da ya kama da harko a yi jiran haila in ta kare kuma ita ma a yi nata ko da haila kuma daga baya janaba ta zo za a yi wankan haila kuma a yi na janaba don abu ne guda biyu kamar da ya gama eh, cikin eh, yawa ɗan fatawa kan haka a ya samu ɗan yana wanka ranar juma'a ya ce wannan kana wankan juma'a ne Eh, na janaba to in kai wannan to ka sake wanka na juma'a a takaice dai ta wannan fatawa ke hujjar cewa wanka kowanne za a mena shi wa alaikum salam wa rahmatullah Malam gaishe ku an tashi laya.
lafiya lau alhamdulillah Allah Allah kara masu wani da imani.
amin ya rabbal alamin Na ƙara ma- Allah gaida muna dan baje. Muna gaida ku muna gaida ku.
to ya sanya jinka musa alhamdulillah assalamu alaikum na'am na'am na'am
amma waya zan tun ya sallah asuba eh
to raka'atul fajar in bai yi ba ko ko dole ne an yi ta ni ko gice nake ta asuba to idai a- ita gaskiya in dai ba ta larura ba farilla ba ce ba amma manzana yana cewa katar fajar ta hi duniya da abin da ke cikinta kware tana ladan gaske ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama hatta a cikin bulagoro bai barinta hayatan misali makara wata ran sallar asuba da rana ta hudu amma da ya tashi aka kira sallah ba rana ta hudu sai da ya rika talfajar ta kun sallah ta asuba na kenan kware tana ladan gaske bai dace ba a barta kware tana da karfin gaske ko da makara aka yi ana yin ta kuma sallah asuba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikace wannan shine abin sani ka abarta amma ba farilla ba can ba yi ba Allah bai kama ki lillahi dan biki ba illa kai kasarar lada na'am Salamu alaikum.
wa alaikum salam
Na kwana.
la ilaha alhamdulillah Mala yana da tambaya.
na'am
A likita ne da na je ni sosai ne a kuma da na je likitar a idona yake mun ciwo.
to Kuma an mana aiki ne shi ne suka ce in zan yi sallah wai kan da kai rukuni. Sujada sujada.
eh, yake yake ishara haka ne da Allah ruwa yake azam ne ki ishara shikenan da in kika idan ki mahaida da ci gaba daya
Eh.
eh ba a yi yake in aka ga miki rikita ce da larura ce yake azam nan ki nuni kurum Aha.
kare in kika garaje yake zama kamniya
Kenan iyali ne son yi wai.
azam ne azam ne zai kusan zaka dan tuka sunkuya kadan haka da idan kai kike sunkuya sai da ke sai da ke in kin zo je soje da biki yake ishara kurum
Aha.
eh mutum sai maka bace lamsuminci ya san larura a takaice magana masu magana a takaice wanka na haila wanka da irin wankan janaba na illa kurin niyya take dan bambanta da magana sun ce kai in ako kitso kurin a samu ruwa mai sunan ruwa a sahani ne ko a daro ne ko a famfo ne na tsaye ko na tsugunne abin da ake so dai kurin a wanke hannu bakin wuyan hannu a wanke al'aura gaba daya ba wanke al'aura gaba daya a wanke duka inda ba sai an dawo ba cibiya ne zuwa guyo dai aka wanke a zo a yi arwalla irin arwalla ta sallah gaba daya cikakken arwalla kuma a zo a wanke kai da kyau su uku in kai yango su uku da kyau sai a zo- zo- zuba ruwa a wanke bangaren dama har ƙasa ko ina haka bangaren hagun ko ina har ƙasa haka haka kurin wankan haila yayi kuma wani janaba ne yayi gaba daya illa kurin bambanci su kurin niyya ne yan wani ga lokaci ya tayi sai dai mai tambaya ko ne bai ji tambaye shi ba yana a kira din lambar ina tare da ita sai a kira daga baya sai in ba da amsa insha Allah abin da na sani ina wata yan za su gane lokaci ya zo karshe ai hakuri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له Vous écoutez Afani FM, la radio des meilleurs instants.
منكرون nema a samu ba tare da bata lokaci ba sai gabjejin shagon nan mai takarwar zamani kantin express Haka ne, kayi gaskiya kuma daidai ka faɗa, domin ni gani na yi wanda yake a bani labari. A yanzu dai ta tabbata, kantin express lamba ɗaya ne duk da magaran. Ab, ai ba kwankwanto, wuce nan ma, mai zaman jira a kawo ka wahala. Allah ya kawo ne su kusa tare da